حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله يقول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فما زال هناك رجال وما زال هناك أبطال يدافعون عن دين الله وإن مضى أمثال مصعب بن عمير وخالد بن الوليد وأنس بن مالك وعمر بن الجموح فما زال هناك بقايا هذه الأمة في كل وقت وحين يدافعون عن هذا الدين مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك إنهم رجال يدافعون عن أرض فلسطين أرض القدس وما أدراك ما أرض القدس هي أرض صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بجميع الأنبياء في يوم الإسراء والمعراج وأنها قبلة التي توجه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة نهوا من سبعة عشر شهرا إنها أرض الكثير من الأنبياء والمرسلين فعلى أرضها عاش إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وغيرهم الكثير ممن لم يذكر أسماؤهم من أنبياء بني إسرائيل وبيت المقدس ما فيه شبر إلا وقد صلى عليه نبي مرسل أو قام عليه مقرب وبشر الله زكريا بيحيى في بيت المقدس وأوتي مريم أنواع الفواكه في البيت المقدس وولد عيسى عليه السلام وتعلم في المهد صبيا في البيت المقدس ورفع الله إلى ورفعه الله إلى السماء من بيت المقدس وأنزلت عليه المائدة في البيت المقدس وآتى الله البراق للنبي صلى الله عليه وسلم تحمله إلى بيت إلى البيت المقدس فإنها أرض مباركة إنها أرض بيت المقدس وأرض المحشر والمنشر مصرع الدجال ومقتله حيث يلقاه عيسى عليه السلام فيقتله إنها أرض بيت المقدس كان عليها الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبادة بن صامت وشداد بن أوس وأسامة بن زيد وواسلة بن الأسقى ودهية الكلبي وأويس بن الصامت ومسعود بن أوس وغيرهم من صحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وكذلك عليها الآلاف من أعلام الأمة وعلمائها الذين أضاءوا في مشارق الأرض ومغاربها ومن هؤلاء الإمام الشافعي والزهري وسفيان الثوري ومالك بن دينار إخوة الإيمان ما يحصل لإخواننا المسلمين في فلسطين فلا شك أنه ظلم وعدوان فمن حقهم علينا أن نحرك عزائمنا إلى نصرتهم وإلى نصرة الإسلام الذي يحمله هؤلاء الذين يقتلون ويشردون فنسأل الله تعالى أن يرد كيد أعداء الإسلام عليهم وأن يرينا فيهم يوما أسودا إخوة الإيمان ليرجع كل منا إلى نفسه ابتداء فليصلحها ويقوم عوجها ثم ليلتفت إلى أقرب الناس إليه من أهله وأقاربه فليفعل مثل ذلك وبهذا تنصر الأمة فإن الله لا يخلف الميعاد وإن الله لا يغير ما بقوم من ضعف وذل وإهانة حتى يغيروا ما بأنفسهم ويرجئوا إلى دينهم الحق وقد قال الله عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وهو القائل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور وهو القائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وهو القائل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وهو القائل وإن جندنا لهم الغالبون وهو القائل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وهو القائل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين فعلينا أن نحرك عزائمنا لنصرتهم وأقل من ذلك الدعاء والدعاء سيف المؤمن فأسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا معزرا اللهم انصرهم على أعدائك أعدائهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى bayan haka ‘yan uwa musulmi ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin littafinsa yana gaya mana cewa daga cikin muminai akwai wasu mazaje wanda su wa'annan mazajen sun ma Allah subhanahu wa ta'ala gaskiyar abinda wato suka kudirce na imani gaskiyar alkawalin da suka dauka ga Allah subhanahu wa ta'ala na su kare addinin shi to sun cika ma Allah alkawali Allah ya ce daga cikinsu akwai wanda sun riga sun cika alkawali daga cikinsu kuma akwai wa'anda wato suke nan suna jira abinda Allah subhanahu wa ta'ala wato zai hukunta a kansu su ma wato na shahada don haka har yanzu ita wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba har yanzu akwai wato mazaje waɗanda suke da imani na gaskiya waɗanda suke da gaskiyar abin da suka kudirce na imani wato wannan abin gaskiya ne babu wani shakka a cikin shi don haka wato su mazaje ne ko da dai wato ba su kai irin su musu abu dan umair ba ba su kai irin su khalid ibn walid ba ba su kai irin su anas bin malik ba ba su kai irin su amr bin al-jumuh ba amma dai duk da haka su ma mazaje ne kuma suna nan suna kamantawa a duniya har yanzu don haka kenan ka'ida ce akan cewa wato duniya har ta kare ba za a rasa mutanen kirki ba akwai mutanen kirki akwai masu imani na gaskiya ko da wato datti yayi yawa to akwai kuma mutanen kwarai su ma ba za a rasa su ba har duniya ta kare don haka wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana a cikin wani hadisi manzo Allah yake cewa ba za a gushe ba ana samu cikin al'ummata wasu mutane wa'anda suke wato su akan gaskiya ba sani ba sabo su akan gaskiya tsaye suke babu mulahici babu kone-kone babu kara babu komai akan gaskiya su tsayayyu ne su annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa bai cutar da su wai dan ka saba musu ko dan ka nuna kai baka tare da su wannan baya rage musu komai ci gaba suke da aikin su kawai kuma dan ka nuna ka tozarta su ko ka wulakanta su ko ka ce ba san abin da suke ba ko jahile ne ko gidadawa ne wannan duk bai rage musu komai ci gaba suke yi kawai da aikin su na bayyana gaskiya irin yadda ta zo manzo Allah ya ce haka za a zauna har sai duniya ta tashi ba a rasa irin wayannan mutanen cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka ya ku yan uwa musulmi akwai mazaje wanda wato suka ba da kawunan su wanda suke ta jihadi suna ta kokowa suna ta hito na hito wato da mutanen Isra'il dan ba da kariya wato ga Baitul Maqdis dan ba da kariya ga wannan daki na Allah subhanahu wataala ɗaya daga cikin ɗakuna guda uku wanda suke masu daraja daga masallacin harami masallacin maka sai masallacin madina sai kuma masallacin kudus kenan har yanzu ba a guce ba a gushe ba ana samun mazaje waɗanda su suna iya su ba da rayuwarsu don ba da kariya ga wannan addinin wato na musulunci kai jama'a idan aka yi magana akan wato baitul maqdis shin ka san abin da ake cewa baitul maqdis baitul maqdis ko masallacin kudus wato shine ba masallacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato ya yi sallah ya jagoranci duk sauran annabawa baki daya aka tara mai sauran annabawa ya ba su sallah a cikin masallaci ranar da aka yi isra'i da mi'raji radda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato aka turo mai wannan taguwar ta dauke shi daga makka cikin dare guda ta kai shi har can wato sham cikin wannan masallacin ya shiga cikin wannan masallacin ya ba annabawa sallah tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo suka ce to shine lima ya ba su sallah bayan ya ba su sallah aka yi sama da shi tare da mala'ika jibril har sai da suka je sama ta bakwai daga nan mala'ika jibril ya ce to ni na zo inda kullun dama ni nan nake tsaya ni ba na wuce nan wura manzan allah sallallahu alaihi wasallam kai ka wuce manzan allah ya ci gaba da wucewa har sai da ya je inda yake jin wato ƙara alƙalumma na ƙudura waɗanda suke wato suke rubutu har sai da manzan allah ya je inda yake jin wannan ƙarai sannan ya zanki magana da Allah subhanahu wa ta'ala aka farlanto mai sallah kamar yadda duk mun san kisai don haka kenan shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra don haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan rana kenan cikin wannan masallacin ne ya ba duk annabawa sallah ya ba su sallah sannan kuma bayan manzan Allah ya yi hijira ya dawo garin Madina sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kwatankwacin wata goma sha bakwai yana kallon baitul maqdis yana sallah can yake kallo can ne alƙiblarsa a wannan lokacin sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita kallon Ka'aba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qad nara taqalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha mun ga dai ka cika ganin- ka ka cika kallon wagga alqibla wadda ka baro ta cikin garin makka ma'ana ka cika kallon ka'aba kamar dai ka'aba kake so ka zanki kallo ba ka san wato kana kallon baitul maqdis kana sallah to dan haka yanzu juyar da huskar ka yanzu zanki kallon ka'abar da kake so din haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato ya juya kenan ya fara kallon wato Ka'aba yana sallah shine Allah yake cewa sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha yu'aqul lillahi al-mashriq wal maghrib da gabacin duniya da yammacin duniya duk nawa ne ne na Allah ne inda ya ga dama ya ce a kalla kawai shikenan sai a kalla an zartar da umarnin shi kuma zai bada lada irin yadda Allah subhanahu wataala wato ya saba bada lada a wannan kasan ne jama'a annabi ibrahim ya rayu annabi ishaqa ya rayu annabi yusuf ya rayu lut ya rayu annabi dawud alaihi salam ya rayu sulaiman ya rayu zakariya ya rayu yahya ya rayu isa alaihi salam da dai duk sauran annabawan da suka zo daga bani isra'ila gaba ɗaya duk can suka yi rayuwa don haka nan kenan wato shi baitul maqdis ba za ka taɓa samun wani wuri ba suka ce inda yake kamar ɗani guda hakan ga na hannunka inda za ka iya aza cikin masallacin babu inda za ka iya aza hannunka hakan ga wuri guda inda annabi bai yi ibada wannan wurin ba daga cikin annabawan da Allah ya turo a duniya ba inda za ka aza hannunka kama hakan ga inda ba wani annabi da ya sujjada wannan wurin ko ya ruku'i babu shi gaba ɗaya sun riga sun raya wannan masallacin sun riga sun raya shi da bautar Allah da ibada to wannan masallacin ya ku jama'a a cikin shi ne kuma Allah maɗaukakin sarki annabi zakariya lokacin da ya roƙi Allah ya bashi ɗa to yana cikin wannan wato masallacin yana bauta ne Allah ya yi mai albishir da cewa an bashi ɗa mai suna ya haya wato maryam alaihi sala- alaiha salam kun sani ita ma Allah subhanahu wata'ala ya mata wato wata baiwa wato ta yadda Allah subhanahu wata'ala yake azurta ta da 'ya'yan itatuwa na lokaci lokaci wanda ba a samun su da damuna sai a gansu gare ta wanda ba a samun su kuma da kaka sai a gansu gare ta to cikin masallacin ne aka zanki azurta ta wannan abu har wato shi zakariya da kanshi yake tambayar ta wai daga ina kike samun wannan abincin tace qalat huwa min indillah daga wajen Allah nake samun shi anan ne cikin wato wannan kasan ne aka haifi annabi Isa alaihi salam kuma anan ne Allah subhanahu wataala ya daga shi ta da shi saman duniya kun san annabi Isa ai ba mutuwa yayi ba yana nan kuma zai sake dawowa ƙarshen duniya na daga cikin manya-manyan alamomi na tashin alkiyama in annabi isa ya dawo duniya da annabi isa ya dawo duniya wannan wato dabbar da aka ce za ta hitowa ga duniya ta hito daga wannan lokacin ne wato manyan-manyan alamomin tashin alkiyama kenan sun bayyana sai aga kawai wata rana rana ta hito daga yamma shikenan ranar rana ta kare shikenan duniya ta kare a wannan lokacin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai tuba ko ya tuba ba a amsa saboda lokacin ya kare duniyar ta kare ta tashi dan haka anan ne aka daga annabi Isa alaihi salam aka tai da shi sama anan ne kuma aka sabkar mishi da wato tabil din nan na abinci kala kala wanda ya nema a kawo mishi saboda mutanen shi sun ce sai an kawo wannan dan ya nuna musu wato alama ta cewa shi annabi ne anan ne Allah subhanahu wataala wato ya turo ma manzan Allah wannan tago dan ta dauki manzan Allah ta kai shi Baitul Maqdis kuma ta zo ta dauke shi ta kai shi kai wasu malaman tarihi ma suka ce kuma anan ne za a taruwa taruwa ta alkiyama in Allah za ya tara mu in duniya ta kare baki daya a wannan yankin ne za a tare mu duka baki daya malaya duka tun daga mutunan farkon duniya har karshen duniya duka a tare mu ga ga mu nan duka baki daya muna kallon junan mu ba wanda yake da sutura ba wanda yake da komai haka nan kawai muke da kowa da kowa duka an zama daya a wannan wurin ne Allah subhanahu wa ta'ala wato zai tara mu baki da a wannan wurin ne kuma inda in aka kashe dajjal dujal kun san za ya dawowa ƙarshen duniya wanda annabi isa shi za ya kashe shi to a wannan ƙasar ne annabi isa za ya bin shi ya kashe shi dama annabi isa alaihi salam dawowa da za ya kenan na daga cikin aikin da za ya yi saboda in dujal ya bayyana shi annabi isa sai ya zo ya kashe shi ya ku yan uwa musulmi wannan ƙasa tana da tarihi ƙasa ce wadda take mai albarka sosai da sosai a yanzu haka akwai sahabban manzo Allah waɗanda duk suna nan cikin ta anan aka binne su irin su Ubada dan Samit irin su Shaddad bin Aus irin su Usama dan Zaid irin su Wasila bin Asqa irin su Dahiyatul Kalbi irin su Uwais bin Samit irin su Mas'ud bin Aus da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dauki kuma manya-manyan mashahuran malamai na duniya na musulmi su ma kuma wa'anda wato su ne suka haskaka gabacin duniya da yammacinta to akwai su da yawa a cikin wannan ƙasar irin su imamu shafi'i irin su zuhuri irin su sufiyanu tauri irin su malik bin dinar da saura sauransu wato duk suna nan cikin wannan kasai ya koyan wa musulmi kenan wannan yankin da wannan kasai ita ce wadda wato yahudawa suke kokarin kenan dole sai sun haramta ma musulmi ita kuma sai sun kwace sai ta koma gare su kamar yadda muka sani abin da ke waruwa cikin wato wayannan kwanakin na yanzu abinda wato bai wuce kwana goma sha biyu ba na yaƙe-yaƙen da aka fara tsakanin wato su 'yan hamas da kuma 'yan falastin amma sun yi ma musulmi wato bannar da ta kai ta wajen mutum 250 abinda suka kashe wanda cikin ba a wuce kwana goma sha biyu ba da fara yaƙe yaƙen sannan kuma su kuma masu duka bai wuce abinda suka kashe musu ba wato shine mutum goma kawai daga cikinsu wato ko kuma goma sha wani ɗan abu kaɗan duk da cewa a yau labaran da aka bada kan cewa an ɗan tsagaita wuta shi kan shi wato firimin ministir ɗin ita isra'il ɗin ya ba da cewa kenan a dakatar da wato buɗe wuta an ce tun daga daren jiya zuwa asibai yau dai wato su mutanen nan wato su musulmin nan ba a kai musu hari ba ba a kai musu komi ba wato ba a ci gaba da buɗe musu wuta ba an dakata kamar yadda dama shugaban amerika dama ya riga ya yi ta kira akan a yi hakan dama sun kiya to ya ku yan uwa musulmi na daga cikin wato abin da ya kamata wato shine suna daga cikin yana daga cikin haƙƙin da suke da shi a kanmu mu ma san halin da suke ciki kuma sannan mu taimaka musu da addu'a kuma mu yi roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo ƙarshen wannan zubar da jini ya kawo ƙarshen hallaka ƴan uwanmu wanda suke furta kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko da akwai wani sabanin ra'ayi ko da akwai wato wani sabani da sauransu duk yanda aka yi ba ka gama wato shi bai yahudi da kuma dan uwanka wanda ya yarda da Allah ya yarda da kalmar la ilaha illallah ya yarda da manzon Allah ya yarda da alqur'ani yana juyar da gaban shi gaba sai sallah to ba za ka hada shi da wato kafirin kafiri ba wanda kawai shi bai san Allah ba kuma ba ya da imani yana zuwa yana ta kashe wato ƴaƴan musulmi yana ta kashe musulmi wanda suke mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka dai kenan sai mu yi ta addu'a akan Allah subhanahu wataala ya kawo ƙarshen wato wannan wannan fitina da kuma zubar da jinai ne da ake ta yi ya koyan uwa musulmi wannan kuma har yanzu abin da yake nuna mana shine kowane musulmi ya koma ga karan kanshi ya ku jama'a Allah tabaraka wa ta'ala ya mana alƙawalin cewa ba zai taba wulakanta mu ba a gaban kafiri ba zai taba yiwuwa ba Allah subhanahu wata'ala ya kamnaci kafiri ko ya bashi nasara akan ka kai musulmi babu yanda za a yi haka to amma idan kaga hakan ya faru ga duniya binciki kanka kai musulmi shin musuluncin gaskiya kake yi kuwa ba ya yiwuwa kai musulmi ne amma ba wani abin da ya raba ka ta hanyar ɗabi'u da ayyukanka ba abin da ya raba ka da kafiri da arni da mushirki babu abin da duk yake yi shi kake yi to ina kwanin musuluncin mutum Allah tabaraka wa ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa ku shiga cikin addinin musulunci baki ɗaya in musulunci zaka kai musulunci babu raba kafa babu kawo katanga kawo ka gudana kawo ka gudana babu ana bara ana karuwa in musulunci za ka kai musulunci in ba musulunci za ka ba ka san inda dare ya maka haka ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu amma idan ka lura wato da ɗabi'un mummuna mu na musulmi menene abin da wato arna suke yi wa'anda ba san Allah ba wanda mun kun ba mai shi shin shan giya ko sata ko zina ko cin amana ko karya alkawali a ko cin dukiyar maraya ko zalunci iri daban-daban ko kuma ba bakere akan duk ko kuma kashe mutane ko sihiri ko turun aljanu ko mu'amala da aljanu ko shirka ko menene wanda ba mu yi wanda wato su kafare suke menene wanda mu ba mu yi shi cikin kasashen mu na musulmi me ba yi ba abin da suke shi yasa musulmi zai tsaya gaban kafiri bai iya ga mai komi me za ga mishi sai ya ce kai ni ban ga abin da kuke ban wanda ban kuma haka nan ne sau da yawa akan tallata ma wasu musulmi musulunci akan tallata maka wasu kiristoci addinin musulunci akwai wata mace wato a sudan wata daga cikin waɗanda suka suke zawa wato daga abin nan wato ethiopia waɗanda suke tawowa sudan neman kuɗi wata kirista aka ce mata ki shiga addinin musulunci ta ce ita ba ta ga abin da musulman nan suka hita ba ba ma sai ta shiga addinin musuluncin ba saboda mi ɗabi'unmu ba su da kyau ɗabi'unmu ba su da kyau wallahi za mu yi nasara ne akan kafirai Allah ya ɗaga mu kamar yadda ya mumu alƙawali Allah baya kada alƙawali ya Allah ya ɗaga mu ya mumu daraja ya ruba mana asiri ya ba mu nasara wallahi idan mun riƙe addinin mu na musulunci yo amma kai a matsayin kama na musulmi kana ganin addinin musuluncin ma ba ƙauye ne ba gidaje ne kai a matsayin kamar kai ma baka yarda da kanka ba yau duk wanda bai yarda da kanshi ba ai malam ko a harkar duniya ko a kasuwa in dai baka yarda da kanka ba to baka cin nasara kasuwancin kama ka bude shagon ka in dai kai ma da kanka kana cikin shakka an zo tambaye ka kai nawa ne kudin wanga abu eh kaza ne kana dare dare kana jin tsoro to baka cin nasara dan kuma abun ba gaskiya bane ba kuma Allah ba zai baka nasara ba saboda kai ma ba ba kai da imanin gaske ba ka da gaskiya cikin abin da kake gai amma ka tsaya tsayin da ka tsaya akan abin da kake yi kawai ka tsaya akan shi sai Allah baka cin nasara kai ba ga barawo ba ma da yake da yake baya da gaskiya kowa ya san baya da gaskiya maciyin amana amma in yayi ta saboda ya yi ta kawai da zuciya guda kuma sai ga kuma abin da za a yi kuma kai sai kai ta mamaki kuma sai Allah ya bashi nasara kuma sai ya ci nasara duk da akan akan ƙarya yake to amma saboda mi zuciya shi guda akan abin da ya tahi yayi kuma sai ga ya samu nasara to haka nan sai mun rike wanga addinin namu na musulunci kamar yadda Umar dan Khattab ya gai yake cewa wallahi mu wa mutane ne wanda muke kaskantattu ba abin da ya daga mu ya ba mu daraja sai wanga musulunci Yahuda Larabawa su menene su a duniya su wani abu ne ba komi bane ba su ne jahilan duniya su ne wa'anda ba su karatu ba su rubutu kamar yadda muka sani manzo Allah ma ya gaji da kanshi in suka tashi sai dai su je wajen Yahudawa su yi fatawa wa menene hukuncin kaza a ba su su ta aiki ba su san duniya ba duniya ba a hannunsu take ba ba su da ilimi ba su da karatu ba su da wayewa me ya kawo su suka samu wannan duka suka samu daukaka a duniya duniya ta daga wato suka suka daukaka aka san su addinin ga na musulunci in kana jin cewa kana dare dare da shi kai baka yarda da shi ba kana ganin cewa wato kamar wani ba gidajen abu ne wani abu ne wanda an yi shi tun daga shekaru da suka wuce can baya yanzu ba lokacin shi bane yanzu ba yayin shi bane to babu yanda za a yi mutu nasara akan haka wallahi sai mu yarda da abin da muke yi sai ka yarda da aqidarka sai ka yarda da musuluncinka ka ji cewa kawai shine abin da Allah ya yarda da shi kuma ka ji cewa kawai eh shi kadai ne tafarkin da Allah subhanahu wataala zai bada aljanna in an bi shi kuma wayewan masu wasu suwa ya kamata su waye ba mu musulmi ba duk ilimin mukan da ake karya da su a duniya daga wajen suwa aka kwashe su aka sace su ba daga wajen mu ba mu musulmi duk wanda yake da tarihin duniya ya san cewa yaya aka yi aka yi yakin duniya aka sace littattafan musulmi aka je aka fassara su zuwa ga yararrukan da su suke fahimta ai duka daga nan ne aka samu ilimin mukan da ake taimana ƙarya da su kenan mu musulmi mu ya kamata mu zo mu nuna musuluncin mu wato shine musulunci kuma mu yi ɗabi'u mu kyautata aqidan mu da ɗabi'un da suke za su ba wanda ba musulmin ba sha'awa haka mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance nayi kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da mutane da dama addinin musulunci ba ta hanyar wa'azi ba ba ta hanyar karatu ba wallahi ta ɗabi'u kawai manzo Allah ya yi ma wata irin goma ta alheri sai mutum ya tai garin sa ya ce kai ku taho ku taho ku taho ku taho irin yadda manzo Allah ya masa fawan ibn al-mu'attal lokacin da aka yi yakin hunain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen raban ganima awaki ne da tumaki iyaka ganinka duka baki ɗaya haka shikenan sai safwan ya shiga yana ta kallon su da ido yana ta kallon su ya wanga ne wanga nan manzo Allah ya ce ko kana so yace ina so ya rasulullah manzo Allah ya ce kora kawai ka tafi kora gaba daya kora kawai ka tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda zaka zawa neman wato tiya guda wajen shi in an sai ya ce to zamna in aka kawo mai koda kimanin tirela guda sai ya ce dauki ka tahi rabanka ne dama ce a maka ka jira in abe zo a baka to kuma ga sai Allah ya kawo diya dauki ka tahi wace irin wannan yanzu a cikin musulmi yo wanda ma za a baka abin jama'a ce ka tai ka raba ma ba ka raba sai ka danne ka canye yana musulunci yake ina musulunci yake jama'a wallahi sai mun dawo ga addinin mu na musulunci sai mun dawo ga addininmu na musulunci in ba haka ba ma sai ka ga wato wai wanda ma ba musulmin ba suke ma ba da sha'awa ba mu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yaushe za a juyewa dan wallahi muna son mu ci nasara a duniya sai mun juyo sai an juyo sai ya zama to mu ne ke ba da sha'awa ba wai wasu ke ba mu sha'awa ba yanzu za a ce maka alƙawali a alƙawali ai sai tura sai tura sai ka je kasashen turai wai in aka baka alƙawali in aka baka lokaci sai a ce maka to wai naji shi karye taran da kace wai karye tara ta afirka ko kuma ta turawa in ta afirka ce karshe tara to sha ɗaya ce ko sha ɗaya da rabi amma in ta turawa ce to haka take haka take ko kuma ma ka ce sha ɗaya sauran minti biyar lalle lalle kowa ya hallara to haka nan wallahi sai mun dawo mun gyara mun gyara halayenmu mun gyara ɗabi'unmu mun gyara addininmu na musulunci kuma mun yarda da shi mun zan kijin cewa wallahi shine yafi komai sannan sai Allah subhanahu wataala ya bamu nasara Allah ya gayi cikin ayoyi da dama ayoyi da dama Allah subhanahu wataala ya gayi cewa lalle shi sai ya taimaka ma manzannin shi da kuma masu imani lalle ba zai taimaka ma wanda suke wato makiyan shi ba kuma makiyan musulmi to amma ya za a yi kenan mu ga sabanin haka nan in ka ga sabanin haka nan kenan matsala daga gare mu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wato a wurare da dama wato a inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lalle mu zamu taimaki annabawanmu kuma zamu taimaki waɗanda suka yi imani ayoyi da dama ya ku jama'a kamar yadda muka ambace su dan haka idan ka ga sabanin haka nan to daga gare mu ya kamata mu koma ga kawunan mu wato mu gyara musulunci mu lokacin da aka yi yakin duniya na shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin daidai wani daga cikin 'yan jarida sai ya zo ya tambayi wani mai yahude ya ce mashi kai cikin alkur'anin ku cikin alkur'anin musulmi allah tabaraka wata'ala yana gaya musu cewa wai wannan baitul maqdis din sai ta dawo ga hannun musulmi fa idza jaa wadul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra za ku zo sai kun shiga wannan wurin kamar yadda kuka shiga can baya sai kun shiga wannan ɗakin sai ya zama to kun mamaye shi kun same shi wannan bai hudan sai ya ce mashi amma abin da ke waruwa shine ba wa'an ga musulmin ba ne wa'anda ke tare da mu yanzu a duniya sai wasu musulmi in sun zo ba wa'an ga ba ne na yanzu ya ce sai in musulmi sun kasance suna cika masallatai kamar yadda wato suna cika masallatai ga sallar asuba kamar yadda suke cikawa ga sallar juma'a haka ya ce sai in musulmai sun kasance suna cika masallatai ga sallar wato ga sallar asuba irin yadda suke cikawa ga sallar juma'a to sai in wannan lokacin ya zo to kuma akwai saura ko babu saura akwai saura jama'a dan haka wallahi sai mun dawo ga addinin mu na musulunci sai mun rike shi da kyau sai mun rike shi da kyau muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba wato musulmai nasara a duk inda suke a duniya Allah tabaraka wataala ya daga musulunci da musulmai ya Allah kai tuba gare mu Allah ka yabe mana kusakuran mu ya Allah ka ƙara dawo da mu wato zuwa ga addininka na musulunci wato mafi kyawun addinin musulunci ya Allah Allah ka dawo da mu bisa ga tafarkin da ka yarda da shi ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon aiki da ita abin da ke kuskure ya Allah ka ba mu ikon aikin barin shi ya Allah Allah ka gyara dabi'un mu da halayen mu ya Allah ka gyara dabi'un mu da halayen mu ya Allah ka dawo da mu zuwa ga addinin musulunci wato dawa wadda take mai kyau Allah ƙara zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya abinda muke ji wato na tashi tashen hankula waje zuwa waje na wato kawo hari da sauransu ya Allah ubangiji Allah kai ne mai bada zaman lafiya kuma kai ya Allah kai ne mai iko akan komai ya Allah mun kaskantar da kanmu zuwa gare ka ya Allah muna roƙonka Allah da sunayenka da siffofinka Allah ka azurta mu da zaman lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali ya Allah da zaman lafiya cikin wannan ƙasa tamu ka ba mu arziki mai yawa mai albarka ya Allah ya Allah ka raba mu da da rishi da kakanuka yi da talauci da fatara da rishin aikin yi da rishin jari Allah kai mana maganin su duka baki da kowa da kowa nan daga cikin mu ya Allah yana da bukatoci na alkhairi zuwa gare ka a matsayin mu na bayanka ya Allah ai ba inda zamu zuwa ya Allah in ba wajen ka ba ya ubangijin mu Allah Allah ka kame da mu tababu Allah ka amshi bukatocin mu ya Allah ka biya mana bukatocin mu ya Allah ka iya mana abin da ya gagare mu abin da duk muke jin tsoro ya Allah ka tsare ka tsiratar da mu da gare shi ya Allah Allah ka sanya mu rayuwar mu albarka da rayuwar zuri'an mu marasa lafiya mai Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka tsare musu lafiya su wanda ka suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da rama idan tamu ta zo ya Allah ka samu cika da imani ya Allah ka sa aljanna ce makoman mu a daidaita sau